أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مدار العظيم يا همة الشقي درينا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda cikin ikonsa ya ƙara dawo da mu wannan zama mai albarka cikin fassarar wannan littafi mai albarka na maulinmu shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu littafin ruhul adab bima hawa min hikamin wa adab daidai baitin da maulinmu shehu yake gaya mana abubuwan da suke janyo girman kai abubuwan da ɗan adam yakan yi girman kai da su a wancan sati mun yi magana game da girman kai da ilimi wanda ya kunsa tare da da abin da ya kunsa tare da girman kai da aiki wato aiki na ibada da abin da ya kunsa wato irin girman kai da mutum zai bayyana ga aikinsa da nuna inkari ga wanda ke sakaci cikin haƙƙinsa kaga mutum yana kauda kumcinsa ga mutane ko kuma kaga mutum mai ibada yana ɗaura fuska ganin cewa shi zarkakake ne kowa mai ƙazanta ne ka ce mai fushi da su ka ce bai san shi miskini ba ne rarrauna ya manta magana annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa attaqwa hahuna kirji a tsoron Allah yana kirji ya manta annabi ya fi shi kyawun ya fi shi tsoron Allah amma mazala mai kyakkyawan ɗabi'a ne ya manta annabi ya fi shi tsoron Allah amma annabi mai yalwataccen ɗabi'a ne mai yawan murmushi ne mai yawan sakin fuska ne wannan kenan sannan mun yi magana game da girman kai cikin haƙƙin mai ibada wanda za ka je yana cewa ta fuskan alfahari wane ne shi ko me aikinsa in an ambace wani kenan yaya ƙyamar duniyarsa take yana tsawaita harshensa wurin tauye mutane wurin aibata su yana yaban kansa yana cewa ai ban ban yi buɗe baki ba tun kwana kaza ko wata na kaza ina azumi ko sati na kaza ina azumi shekara na kaza ina azumin alhamis da monday litinin da monday ko kaje na cewa ba na bacci kwana na kaza ban yi bacci ba ko kaje na cewa kullun sauka nake yi ko duk sati sai na yi sauka kuka yana cewa wane bacci ke yi wane baya karatu da makamancin wannan shi kuma yana tsarkake kansa an gane kuka yana cewa wane ya yi min makirci sai ɗansa ya halaka ko sai dukiyar shi ta halaka ko sai Allah ya jauce shi wai gani yake wai shi ba isa amai ba sai Allah ya yi wani abu ya manta wasu sun taba Allah ba kuma Allah ya azurta su da musulunci ko ka tana cewa ne ya taba ni aka tarabce shi da rashin lafiya ko makamancin wannan dai ringa da'awan wani karamci ko wani karama ga kansa ko kuma ka gansa da zai kasance cikin wasu mutane da suke sallah da daddare wani uzuri ya kama sai ya shiga cikin wasu masu ibada da daddare to shi za ka gan shi ya miƙe ya yi sallah fiye da yadda suke sallah kuma ba a da in ba a cikin sa baya irin wannan ma sallar amma tun da yanzu ana cikin sallah ga wasu na yi to shi sai ya dage ya miƙe fiye da yadda suka yi so da a ce kai wala akwai ibada kaga iya irin nasu a yi da azo ɗaya kaga ne to amma zai dage ya ƙuge yana fa cin wahala ba amma sai ya yi wanda ya fi su Allah Allah ka kiyaye mu haka nan da zai shiga cikin mutane masu azumi haka ko kuma ana juriyan yunwa ba abinci misali an shiga rashi na rashin abinci sai ta afka ya sha a ciki to da zai zaka ga yafi matsewa yana dariya yana yaƙe yana ce ainihin mun saba jiyan da za su cije shi sai ya yi ƙoƙarin ya cije fiye da su saboda wai maziyar su ta fito fiye da su an gane da kyau wannan kenan wai duka yana wannan ne domin wai ya nuna gajiyawansu shi ya nuna ƙarfinsa kuka ji malami yana alfahari yana cewa ainihin muta fannini ne na san fanni kala-kala na ilimi ko na na yi na na karanta littafi kaza na karanta littafi kaza na karanta ita lissafawa ko na haɗu da shehu malam wana kaza na haɗu da shehu malam wana kaza na haɗu da shehu malam wana kaza wai garin ya ce waye kai me ya darajar ka wata certificate ka samu a fannin ilimi me ya certificate ɗinka da wa ka haɗu a gurin wa kai saura ka ji karatu wa ya karantar da kai wannan yana haifar dan ya wulakantar da wancan ne shi na girman kansa an gane wannan to wannan duka kamar yadda muka faɗa manzo Allah ya ce la yadkhul jannata man fi qalbihi misqala habatin min kibri wanda akwai misalin ƙwayar zara na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai magana da muka yi kan cewa za mu yi magana game da girman kai saboda a kyau saboda kyau wato game da girman kai saboda kyau kamar da muka faɗa ko kuma kamar da muka ce za mu faɗa yau mafi yawancin girman kai saboda kyau ya fara ta yiwa da mata wanda aka ke janyo su wurin gulma da tauye sauran yan uwansu mataye da faɗin aibobinsu za a ga mace idan ta san tana da kyau tafiya ma sai ta zaba wannan bala'i ne ko ga namiji ma yanzu abin ya kuma har maza ma takama yake wai shi kyakkyawa ne kai ka ji ba kana namiji kana takama kai kyakkyawa ne kana tafiya kana daga karahanci to ka daga mawa to shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke janyo girman kai an gane wannan kenan sannan girman kai da dukiya yana daga cikin abin da ke janyo girman kai tsakanin sarakuna ko 'yan kasuwa ko masu kuɗi ga junansu dukiya ta daga cikin abin da ke janyo girman kai an gane? ga mai kudi misali yana wulakantar da talaka yana masa girman kai yana ce kai miskini ne kai ai dan wahala ne da na ga dama da na sai irin ka goma ko ɗari ko dubu fitamin hema ko wanda suka fika ko ka ji mai kudi na ce waye kai ka san wane ne ni ki waye kai waye kai banda miskini wanda ba shi da ikon komai an gane ko waye ke tare da kai wa ka sani waye ke tare da kai waye tsaya maka ba suna faɗi ba sana waye tsaya maka wannan kenan duka waɗannan domin wai mutum ya girma kansa ya wulakantar da waninsa an gane amma wannan na faruwa ne saboda rashin sanin mai wannan da darajar talauci da kuma rashin sanin siga aibin wadata an fahimci wannan to wannan kenan a sai girman kai da ƙarfi kamar yadda muka faɗa wannan ma yana daga cikin abin da ke janyo girman kai ƙarfi mutum daga girman kai da ƙarfinsa da ƙarfin dantsansa yana yi ma mai rauni girman kai yana wulakanta shi shi wannan aibi ne babba a nan su ne a takaice da muka ce za mu magana a kansu idan Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau to amma wani abin da ya kamata mu tattauna kansa shine ya mutum zai yi maganin kowane girman kai daga cikin waɗannan ya za ka magance su ana ji? to ka sani dai girman kai yana daga cikin abubuwa masu halakarwa kuma da wuya ka rasa wani daga cikin halitta da ɗaya daga cikin wani ɗabi'a nasa gusar da wannan dole ne kuma ba zai yi ka gusar da girman kai ba ko ɗabi'an girman kai da buri ai zan dina zan dina ba zai yi ba an gane dole sai ka yi ƙoƙari ka yi mujahada ciki ka raba kanka daga dukkansu akwai hanya ta biyu ta magance cutar girman kai farko hanya ta ilimi akwai hanya ta ilimi sannan kuma akwai hanya ta akwai hanya ta ilimi sannan kuma akwai hanya ta sannan akwai hanya ta aiki hanya ta ilimi shine mutum ya san kansa ya san ubangijinsa wannan ya ishe shi gurin kusa da girman kai domin da zarar mutum ya san kansa matukar sani zai fahimci cewa shi kaskantacce ne saman kowane kaskantacce shi makaranci ne saman dukkan wani makaranci ba abin da ya dace da shi sai kaskantar da kai da wulakanci idan ko ya san ubangijinsa zai gane cewa ba abin da ya dace da ubangijinsa sai girma da isa da mulki zai san kan ubangijinsa ne da girmansa da matsayinsa da girma kadai zai kuma san kansa da kaskanci da wulakanci a takaice dai ya ishe ka sanin wannan ayat da Allah ki ta kutilal insanu ma akfara من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره قتل الإنسان nisan cewa ya nisa ya tabbata ga ɗan adam mamaki kafircinsa to da me aka halice shi ba an halicce shi ne daga dugon maniyi faƙaddara sannan Allah ya gungwaje halittarsa sannan ya sauƙaƙe hanyar fitowarsa bayan nan kuma ya kashe shi a kulle shi a gabani sannan Allah ya ga dama ya tashe shi wannan ba shine dan adam gaba da farkon dan adam har zuwa ƙarshensa har zuwa tsakiyarsa a farkon dai dan adam shine ba komai bane shi face rashi tsantsa rashin da ba shi da farko ka san ko babu abu wulakantacce irin abin da yake babu ƙwarai kuwa sannan Allah ya halicce shi da abubuwa kaskantattu ka gaya mun ta zai yi girman kai sannan Allah sun ta halicce shi daga abubuwa na kazanta domin Allah ya halicce shi da ƙasa ya halicce shi da ɗigon maniyi ya halicce shi da gudan jini ya halicce shi da tsoka sannan Allah sakan yashi ƙashi ya tubatar da ƙashi da nama wannan shine farkon samuwar ɗan adam an gane sa'in da da ya kasance ba abin ambato ba ya dawo abin ambato amma fa a cikin sufa mafi kaskanci domin a farkon halittarsa ba halicce shi cikakke ba Allah ya halicce shi matacce ne tandararre baya ji baya gani baya jin motsi baya motsawa baya faɗi baya tabawa baya sani baya riska sai Allah ya fara ya fara da mutuwarsa kafin rayuwarsa ai asalin ka mutuwa ne domin baka ji baka gani saboda a gaya maka kaskancin dan adam Allah ya fara da mutuwarsa kafin rayuwarsa ya fara da rauninsa kafin karfinsa ya fara da jahilcinsa kafin saninsa ya fara da makantansa kafin ganinsa ya fara da kurumtansa kafin jinsa ya fara da bebantakansa kafin maganarsa ya fara da batansa kafin shiryarsa ya fara da talaucinsa kafin arzikinsa ya fara da gajiyawansa kafin ikonsa wannan shine fadin Allah min ayyi shay'in khalaqa to me za ka yi takama kuma kai ne fa wannan Allah ce halata alal insani hinin min ad-dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wannan fa shine farkon halittar sannan Allah ya maka baiwa Allah ya ce summa sabila yasara wannan ishara ne zuwa ga abin da Allah ya bashi na rayuwa zuwa mutuwa an gane sana Allah ce min nutfatin amshajin nabtali mata annahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran imma kafura ma'ana Allah ya raya ka bayan mutuwarka bayan ka kasance kasa farko ka zama digon mani a mataki ta biyu Allah ya ce da kai bayan ka kasance kurma yes ya ya bude idan ka bayan ka kasance baka da gani ya karfafa ka bayan rauni ya sanar da kai bayan jahilci a ya halittar maka gabobi da abin da ke cikinsu na abin mamaki da ayoyi bayan da baka da su Allah ya wadata ka bayan talauci ya kosar da kai bayan yunwa ya tufatar da kai bayan tsaraici ya shirin da kai bayan bata ka duba yadda Allah ya shirya mutum ya suranta shi ya a ya sauƙaƙe hanyar fusansa sannan kuma ka duba takamar ɗan adam da wuce gona da irinsa kai mamakin kafircinsa shi ne ku tela linsanu ma akfara Allah ya ce awalam yar linsana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin shin nan adam bai ga mun halice shi ba daga wata dugon mani sai ga dan adam ya zama mai mai rigima bayyananniya ta haka ka duba nimar Allah dan adam ya duba nimar da Allah ya masa yadda Allah ya cire ya ciro shi daga kaskanci daga karanci da wulakanci daga kazanta zuwa wannan daraja da daukaka ya zama saman mai bayan rashi ya zama rayayye bayan mutuwa ya zama mai magana bayan kurum bayan bebantaka ya zama mai gani bayan makanta ya zama mai karfi bayan rauni ya zama masani bayan jahilci ya zama shiryayye bayan bata ya zama mai iko bayan gajiyawa ya zama mai wadata bayan talauci don haka wani abu ne wulakantacce irin wannan dan Allah wani karanci ne kai karancin rashi sannan bayan haka ka zama wani abu saboda Allah Allah ya halice ka daga ƙasa ƙasƙantacciya wanda ƙafafuwa suke tattake ta Allah ya halice ka da ɗugon mani wanda yake ƙazanta domin ya sanar da kai ƙasƙancinka mutum ya san kansa Allah ya cika masa nima domin ya gane Ubangijinsa da ran nan nasa, ya gane girman Ubangiji, ya gane cewa girman kai bai cancanta ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ne Allah ya maɗan Adam gori ya ce alam na ji Allahu ainai, wa lisanin wa shafatai, wa hadai nawun najidai, ba mu muka bashi idanuwa biyu ba, da harshe da labbai biyu. muka shayar da shi ta farki guda biyu Allah ya sanar da kai kuma wulakancin kai ce alam ya kunu fatan min mariyin yumna sun makana alaƙatan fakhalaka fasawa dan adam bai kasance dugon mani ba sannan ka zama gudan jini sannan Allah ya halice ka ya ta halittarka don haka a duk mutumin da wannan shine farkonsa kuma wannan shine halayyansa ta yaya zai girman kai ka rika gaya ma kanka haka ta yaya za ka yi girman kai ta yaya za ka yi jiji da kai ta yaya za ka yi alfahari ta yaya za ka yi takama bayan a hakikance kai wulakantacce ne rarrauna ne ni da dama wannan shine al'adan wulakantacce da zaran abu wulakantacce ya samu ɗaukaka to sai ga yana ji girman kai idan ga mutum na girman kai alama ne da ya taɓa fuskantar kaskanci ka gani amma da ya ga wanda bai taɓa fuskantar kaskanci ba yana takama yana girman kai ka gani to wannan kenan a amma za ma ka iya cewa da Allah ya cika ɗan adam ya mika al'amarin ɗan adam a kansa ya ba shi rayuwa tabbatacciya ai da ya kamata ɗan adam ya ɗan yi takama ya manta da farkonsa amma ai ba haka ba ne ai ko da a ce Allah sun tala ya masa haka kar ya manta da abin da Allah ya sauko masa na mene na dawwamar rashin lafiya ga rashin lafiya kar ka manta mana akwai rashin lafiya wanda suke masu gigitarwa akwai ciwo masu girma akwai aiboba kala-kala akwai ɗabi'o'i kala-kala wata rana ga dan adam na fama da cutar majina wata rana sanyi wata rana zafi wata rana ciwo wata rana ciwo dai kala-kala ko kullum ciwo yana rusa wani yankinsa ana ji ko ya so ko ya ƙi dole wannan rashin lafiyan wata rana sai ya zo wata rana sai ya kau wanda ya tafi wannan ya dawo ko ya ƙi ko ya so wannan ma ba wulaƙanci ba kaskanci ba ne ka yadda ko baka yadda ba dole ya zo ka ji yunwa wata rana dole ka ji kishi wata rana dole bayan da ka iya ka yi rashin lafiya dole ka mutu dole ba ka mallaki wani amfani ga kanka ba ko wani cutarwa ko wani alkhairi ko wani sharri kana so ka san abu ka ki sani kana so ka tuna wani abu ka ki tunawa kana so ka manta abu ka manta kana so ka juyar da zuciyanka zuwa ga wani abu ta ƙi juyuwa zuciyarka ma ka kasa mallaka wani daraja ce da kai dan adam kai kwaɗai ka so wani abu ya zama halakakka ka ƙi wani abu ya zama alkhairinka kai kanka baka san ma alkhairinka ba baka san ma sharrinka ba ka ji daɗin abinci halaka ka baka da aminci a wani sakan daga cikin daranka ko ininka baka da amincin cewa kullum kowane sakan lafiyanka tana nan a dawwame kana kwance ne kana jin tsoron Allah ya ga dama ka tashi ba kudi kana kwance ne baka da amincin cewa zaka tashi da idanka ka san Allah ya ga dama ka tashi ba gani to me naka me wani daraja ne da kai kwata kwata me kai baka da aminci a rana baka da aminci a kanka ma kai kanka ma baka da garanti a kan kanka Allah ya sa ku an gani Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ya kwata hankalinka ka kwanta ka tashi mahaukaci baka da garanti akan wannan ko ya kwata ranka ko ya kwata abin da kake takama da shi a duniya kai ba kowa bane ba ce wulakantacce kaskantacce idan an bakka ka tsaya in an ga daman ka tafi ka tafi dole bawa ne kai abin mallaka wanda ba shi da ikon komai a kan kansa ballantana ga waninsa da Allah wani kaskanci ne da ya kai wannan da mutum ya san kansa ta ya za a yi girman kai cancanta ga wannan da ba din ba shi da ilimi ba dama wannan ma duniya kenan dama iyaka ne da sauki ga lahira sun ma amata wufi akbara summa idza sha anshara wato Allah ya ga dama ya zara ruhinka ya kwace ganinka ya kwace jinka ya kwace saninka ya kwace ikonka ya kwace riskanka ya kwace motsinka ka koma sandararre kamar yadda da kake baka da komai sai jiki sai gangan jiki sannan a ɗauke ka a mai da kai cikin ƙasa ka koma mushe mai wari kamar yadda kake a farko ɗugon mani mai ƙazanta ƙasusuwanka su bushe gabobinka su kakkare ka koma riddigagge ka koma riddigagge tsutsa su ci namanka su ci gabobinka ka koma a cikin tsutsotsi mushe wata rana ma ka zama mushen da har dabbobi gudun shi suke yi duk ɗan adam suna kyamai shi saboda tsananin wari matacce ma an ce mafi kyan halinsa ya koma kamar yadda yake da turbaya mai wari to idan ma iya ka koma da sauki ka koma ƙasa magina su aiki da kai ka zama ba ka yi bayan da ka kasance akwai ka ka zama kamar ba a yi ka jiya ba giribabbe kamar yadda kake a farko ai wani ma zai ce aida da sauki na kasance haka aida halinka ya yi kyau da an baka iya kasan to ba za a baka iya kasan ba Allah zai raya ka bayan tsawon kwanaki domin mutum ya ɗanɗana azaba da jarabawa mai tsanani a fitar da kai daga kabarinka bayan Allah ya tattara dukkan gabobinka a fitar da kai zuwa bala'in ranar alkiyama mutum ya ga rana tsayayya ya ga sama a kyakkece ya ga kasa a canzawa ya ga duwatsuna a bar nikewa ya ga taurari a bar juyawa ya ga rana a bar kisbewa ya ga hali da ke cike da duhu ya ga mala'iku gilazun shitadin la ya sunan laha ba abu ya ga jahannama tana zabura ya ga aljanna mai sabon Allah ya nadama ya asara a buɗe mashi takaddun ayyukansa a ce da shi ikira kita maka ya ce me wannan a ce ha ai ka kasance a duniya kana farin ciki kana girman kai kana alfahari mu ko mun ɗaura maka mala'iku kwara biyu su rinka rubuta mana abin da kake furtawa da wanda kake aikatawa kaɗan da mai yawa abin da ka ci da abin da ka sha tsayuwanka da zamanka amma kai kamanta amma Allah bai manta da komai ba da ka shirya hisabi kuma ka shirya ba da amsa ko a tura ka zuwa azaba madawwami daga nan zuciya ya gigice kin kafin ma abu da takaddan ya fara ya la- ya wailata na ma li hadal kitabu la yagadir sagiratan wala kabiratan illa hasa wannan shine ƙarshen lamarinsa wannan shine ma'anin fadin Allah summa iza sha an shara idan Allah me mutumin da wannan ne halinsa me ke da shi na girman kai dan Allah kai me haɗa wannan ma da farin ciki ko takama eh ballantana da girman kai bayan an nuna gaya maka farkon ga farkon ka dai an ka gani yanzu ga halinka ga tsakiyanka to ina da ka san karshen ka ma Allah ya kiyaye mun da zo kan hisabi amma ba mu ga ina za ka kai ba ina da ka san karshen eh ai da ka san karshen ka da ka zaɓi ka kasance kare ko alade ka zama tare da dabba ka zama turbaya ƙasa wanda za a maida su ƙasa tare da dabbobi eh mana ai mutum ba zai kasance ba mutum ba zai kasance ba da a ce ka san afon ina so in ce a da mutum da dabba dabba ta fi ka idan ta zama ƙasa ta huta kai da kake mutum ka zo ka shiga jahannama da kai da dabba da ta zama ƙasa wanne ya fi ai za ka yi burin ma ina kai alade ne aka daidaita ƙasa da kai da ka san ƙarshen lamarinka da baka ji cewa kana da darajar sama da kare ba domin shi kare ai bayan an gama komai za a daidaita shi ya zama ƙasa ne an gane to wannan kenan shi yasa da a wannan hali sai alade ya zama ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukaka ma saboda shi farkon shi ƙasa ne ƙarshen shi ƙasa kuma shi ba ruwan shi da hisabi da azaba kuma shi kare da alade ɗan adam in sun gan shi ba sa guduwa shi ko da mutanen duniya za su ga bawa mai zunubi a wuta da sai sun yi ihu ɗan alade za su ga mutum ɗan wuta ai ihu za su yi suna guduwa shi ko alade a duniya an gan shi ana guduwa kai ko da mutanen duniya za su ganka a cikin azabar Allah da sai sun yi ihu da na saman bakwai ne ya ji saboda kuma warinsa da munin surarsa da ku za su ji warinsa da sun mutu saboda tsananin wari da wani ɗigo na abin shansa zai ɗigo a cikin abin da a cikin tekun duniya da tekun duniya ya yi wari fiye da warin mushi to wanda wannan shi ne halinsa a ƙarshen lahira wanda shi wanda wannan shine karshen al'amarinsa in dai har Allah bai yafe masa ba kuma yafiyan ma yana kwanto Allah ya yafe ko bai yafe ba ya za a yi girman kai ya za a yi tagama eh ya za a yi garansa wani abu ne har ya kudurta yana da wata daraja don haka abinda za mu ce kawai la haula wala quwwata illa billah idan kana so ka gano wannan ka buga misali da mutumin da misali yayi laifi yayi ma ɗaya daga cikin wasu wani wani sarki laifi sai ya cancanci a mishi bulala ɗari da wannan laifin sai aka kulle shi a cikin kurkuku yana jira a fito da shi fili a yi mishi hukunci a cikin a gaban jama'a ba shi da garantin za a yafe mai ko ba za a yafe mai ba to wannan ya kake ganin kaskancin shi a cikin kurkuku kana ganin zai yi girman kai ga sauran yan uwanshi na cikin kurkuku ina shi ina ba sauran yan uwanshi da cikin kurkuku girman kai eh to babu wani bawa mai zunubi face duniya kurkukun sani kuma ya cancanci azaba a wurin Allah kuma bai san yaya a ƙarshen al'amarin sai kasance ba don haka a wannan shi ne amma hanya ta ilimi da za ka iya magance girman kai shi ne kaskantar da kai ga Allah kaskantar da kai ga sauran halittar Allah da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'in masu tawadu ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa amma yana cin abinci a ƙasa ya ce inna ma ana abdun akulu kama ya akulu abdu ni bawa ne ina ci kamar yadda bawa ke ci to ka duba wannan don haka a ka rinka duba wannan da ayoyi da hadisan da suka zo gurin zargin girman kai wurin zargin girman kai ka rinka duba hadisan da suka zo wurin zargin girman kai sai ka ƙara ƙyamatar girman kan ka ƙara kiyayen shi an fahimci wannan to wannan kenan a sannan mutumin da girman kai yake bujiro mishi ta bangaren nasabarsa to yi maganinsa da sanin abu kwara biyu farko sanin cewa wannan jahilci ne domin yana ganin girman kansa da girman waninsa sai da wani mawaƙi na cewa la'in fakhartu bi aba'i zawi sharafin laƙar sadaktu walakin bi isa ma waladu idan na yi alfahari da 'ya'yana iyayena masu daraja na yi gaskiya amma sai dai tar da abin da suka haifa an gane shi mai girman kai da nasaba idan shi wulakantacce ne a kan kansa idan Allah da annabi ya za a yi daura wulakancinsa da cikan waninsa ya za a daidaita wulakancinsa da cikan waninsa kai ko da ma wannan wanda yake danganta kan shi gare shi rayiye ne da ya kamata wannan rayin ya ce mishi ai daraja nawa ne to kai waye kai ai kai ba kowa bane face tsutsar da aka halitta daga fitsari na tsutsar da aka halitta daga fitsari na kana ganin tsutsar da aka halitta daga fitsarin dan adam ta fi tsutsar da aka halitta daga fitsarin doki ne eh tsutsan da aka halitta daga fitsarin dan adam ta fi tsutsan da aka halitta daga fitsarin doki to ai shi mutum da ke alfahari da baban shi shi bai aiki irin baban shi ba ai shi tsutsa ne da aka halitta daga fitsarin baban shi ware kuwa ta ko ai fitsarin mutum bata bata fitsa na doki ba tsutsan da aka halitta daga fitsarin mutum bata fi tsutsan da aka halitta daga fitsarin doki ba sannan bayan haka ya san nasabarsa ta gaskiya ya san babansa ya san kakan shi babansa ne dugon mani ne na kazanta kakansa kuma ƙasa kaskantacciya ƙwarai kuwa an gani to wannan a zai masa maganin abin da yake ji na girman kai da nasaba sannan girman kai da kyau in yana so ya maganin wannan ya ringa duba kallon abin da ke cikin kansa kallo na tunani ya ringa ganin abin da yake aikata na mummuna kada ya kalla fuskarsa da jikinsa farko dai ya ga duk abin da ke tare da shi na kazanta kashi ne dai a cikin cikinsa kashi ne a cikin cikinsa fitsari ne a cikin mafitsararsa majina ne a hancinsa miyau ne a bakinsa datti ne a kunnensa jini ne a cikin jijiyoyinsa gyambo ita ce a cikin fatarsa wari ne a ƙarƙashin hammatarsa ya wanke kashi da hannayensa kullum so ɗaya ko so biyu ya je bayi kullum so ɗaya ko so biyu domin ya fitar da abin da yake a cikinsa wanda da zai gansa da idansa da ya yi da ya ji kazantansa ballantana ce taɓa da hannunsa ko a ce shaga ya riga kallon wannan kai kalla fuskansa ya kalla cikinsa ƙwarai kuwa idan irin girman kai kana takama da kyau ka tuna wannan wannan halinsa kenan a shi ba kowa bane face dugon mani kuma jinin haila ne kware kuwa a gurin fitan jinin haila ya zauna ko ba ne ya zauna ba a nan ka zauna mahaifa an fitar da kai daga mafitar ƙazanta an gani to wannan kenan a in yana tuna wannan sai ya rinka samun zai samu sauƙi game da abin da ke ji na takama da takama da kyau ɗin shi sannan mutumin da ke takama da ƙarfi ko da wata ni'ima ko da wata dama da Allah ya mishi shi ma yana so ya maganin wannan ya rinka tuna abin da Allah yake da iko ya aiko mishi da shi na cututtuka da rashin lafiya cewa da wata jijiya daga cikin jijiyoyin shi kwara ɗaya tali za ta yi rashin lafiya a hannunsa da ya koma gajiyayye ba tashi sai an daga shi ba kwanciya sai an kwantar da shi ƙwarai kuwa da ya zama kaskantacce daga kowane irin nauyin kaskanci da ko kuda zai kwace mushi wani abu sai dai kallo ƙwarai kuwa to ina ƙarfin ina ƙarfin babu kuma da wani sauro zai shiga cikin hancinsa ko wata kuda wallahi da ta kashe shi take ka gama takama da kai kana da ƙarfi sauro ya shiga cikin hancinka zai kashe ka cikin minti uku ko guda ya shiga cikin kunnen ka zai kashe ka cikin minti uku ina karfin ka riga tuna wannan an gane sannan da kaya za ta soke ka da ta hana ka tafiya ko kuma ta mai da kai gajiyayye rauna na kasashe sannan da zazzabi zai kama ka da ya raba ka da karfin da kake takawa da shi wani daga ya koma inda ka tsinke wallahi eh irin rami wanda sai ya ɗau kwanaki bai maida shi ba wallahi da zaɓin sati ɗaya Allah ya kiyaye yanzu Allah wallahi ba ma da muna kallon irin wannan da duk wasu abubuwa ba mu yi ba da duk wasu abubuwa ba mu yi ba mutumin da ba zai iya jure aya ba ba zai iya jure kuda ko sauro ba ba zai tunkuɗe makansa sauro ba ai bai kamata ya alfahari da karfinsa ba wannan kenan sannan kuma kai tunani sannan bayan haka in yi tunani zai gane cewa ai duk karfin shi bai kai karfin jaki ba ƙware ku duk karfin adam ya kai zaki ya kai doki ya kai sanuwa ya kai raƙumi to wani abin alfahari ne cikin sifar da dabbobi ma sun fika ita wani alfahari za ka yi da sifar da dabbobi ma sun fika ita ya za ka yi alfahari da ƙarfi bacin jaki ma fi kashi idan haka sai ya magance wannan sannan alfahari da ilimi wannan shi mafi girman aibi ya fi kuma wahalan warke warkarwa maganin wannan na da wahala maganin girman kai da ilimi yana da wahala kuma sannan malamai sun fi sun fi wahalar karɓar wannan maganin ba sa karɓa sai da gyar malam sai da gyar abin da ya sa saboda girman ilimi babba ne a wurin Allah kuma babba ne a wurin mutane kuma ya fi girman dukiya ko kyau ko waninsu bari ma wancan ba su da daraja kamar shi an gane? idan malami yana so ya tunkuɗe girman kai to zai iya tunkuɗe shi ne ta hanyar abu kwara biyu farko ya san cewa hujjan Allah da ke kan masu ilimi ya fi ƙarfi ilimi hujja ne a kanka wannan hujjan ko a kan masu ilimi ya fi ƙarfi ana ji? sannan ko malami ne yana ɗaukan bala'in da jahili ba ya ɗauka wallahi har a gaban Allah har wurin hisabi domin wanda ya saba ma Allah da sani to laifin shi ta fi lalata ta fi aibi akan wanda ya saba Allah cikin rashin sani yasa hadisi yazo za a zo da malami ranar alkiyama a jefa shi a cikin wuta kayan cikin sai fito ya ta juyawa kamar yadda jaki ke juyawa a turkensa mutanen wuta su zo su kewaye shi a cikin wutan yan wutan fa su sai mashi me ya same ka kana umurtan lamar alkhairu kuma yau ga ka a wuta ya ce in na ce ku yi ni ba na yi ina hana ku ni kuma ina yi an gane sannan ya she ka tuna bal'amu dan ba'ura Allah ya ce wa tulu alaihim naba allazi atina wa ayatina fansalaka minha fa atba'u shaytan eh har zuwa inda Allah ke cewa masalu ka masalil kalbi in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas bi isa masalil qawmil ladzina kafaru bal'amu dan ba'ura mutum ne da Allah ya bashi ilimi amma shaidan ya batar da shi ya yi bakar addu'a ga annabi isa yalla ya tsine mishi ilimin ya zama hujja a kan shi an gane ya ga wani ai ya isa haɗari ga malami in yi tuna wannan eh a sannan kuma kamar yadda ka san girman malami da yawa ne haka haɗarin sa yake da yawa ya san wannan yadda ya san yana da girma sosai haka haɗarin sa ke da yawa to ya tunani cikin wannan haɗarin domin haɗarin sa ya fi haɗarin waninsa kamar yadda girman sa ya fi girman waninsa wannan da wannan sai ya haɗa idan yana tinkawo da falalan ilimi ya zo kaza falalan to ya tuna da hadarinsa kai ta tunanin falalan yana manta da hadarinsa an gane to wannan kenan wato hadari idan bai aiki da shi ba a to wannan kenan Allah ya kiyaye mu wannan tunanin da zai rinka yi zai hana shi girman kai domin zai tuna domin kuwa idan har duk da iliminsa ya zama dan wuta to wai alade ya fi shi bare ko kamar yadda muka faɗa to da haka ya za yi girman kai ya za yi wanda wannan ne halinsa ya girman kai ai ba zai yiwu ba malami ya girman kai bacin sabon manzan Allah suna cewa da kansu duk girman sabbi zaka suna cewa laitani lam talidni ummi ina ma da babata bata haife ni ba zaka ji suna cewa zaka ji suna daukan kasa kai suna cewa laitani kuntu hazihi atimna ina ma in zama wannan kasan wannan taban an gane kaji wani yana cewa laita ne kuntu tsairan ukal ina ma da na kasance tsuntsun da za a kama ni a cinye wani kaji yana cewa laita ne lam aku shay'an mazkura ina ma da ban zama wani abu abin ambata ba duka saboda jin tsoron ƙarshen su ƙarshen lamari suna ganin kansu mafi munin hali fiye da tsuntsu fiye da ƙasa da haka idan kana tunani akan irin wannan sai mutum ya ga kansa mafi sharrin mutane an gane misalin wannan misalin kamar bawa ne da shugabansa ya umarce shi da wasu abu ya fara amma ya bar wasu bai yi ba ya kuma tawaye wasu yana hukunto game da wasu shin ya yi yadda ya dace ko bai yadda ya dace ba sai wani mai bada labari zai gaya mishi shugaban nan nasa ya aiko da wani ɗan saƙo cewa a fito da shi daga duk abin da aka bashi tsirara ƙaskantacce ya haɗu da shi a ƙofansa ya aje shi a cikin zafin rana har sai idan ya ci wahala ya ji kunci a kawo shi ya mai hisabi ya bincike aikinsa kaɗan da mai yawa daga nan sai a kai shi kurkuku a ɗanɗana mashi azaba dawwamamme wanda babu hutu har alkiyama har har abada kai ne wannan sakon ya zo maka Allah sako an gane mutum ne bawa shugabansa ya umarce shi da wasu abubuwa ya fara wasu amma ya bar wasu ya tauye wasu amma yana kokonto a cikin wasu ya yadda ya ce aka ce ko bai yadda aka ce ba yana cikin haka sai wani mai bada labari zo ya gaya mai ga shugaban nan nasa ya aiko a gaya mai a fito da shi tsirara a kama shi kaskantacce a kamo shi a kai shi kofarsa cikin zafin rana da zafin gari ya sha wahala ya ci wuya a aje shi lokaci mai tsawo sai ya ci wahala da na kawo shi a mashi hisabi a duba aikin shi kanana da manya idan an yi hisabin za a kai shi wani kurkuku ne kurkukun da za a dandana mashi azaban da babu sauki har abada sai wannan sakon ya zo maka kuma ka san cewa wannan shugaban naka ya aikata irin wannan da mutane da dama kana ji kuma ya yafe wa mutane da dama ka san wannan baka sani ba to za a yafe ma ko za a zautar da kai da Allah idan mutum ya ji wannan zuciyar shi ba zai kare ba ba zai kaskanci ba kana ganin zai yi girman kai kuma haka to yanzu kana ganin zai yi ma sauran bayan wannan sarkin girman kai ai zai rinka santar da kai gaban su ne saboda ta iya ɗaya daga cikin su shine ta niyan kubuta shi to haka bawa yake wanda ya san Allah nan kuma zai malami ya san cewa a girman kai bata dace da kowa ba sai ga Allah domin mayafin Allah ne kake jayayya da shi a ciki an gane to wannan kenan kuma za ga yana ladabi ga kowa har masu sabo domin tsoron ƙarshe ai ba abin duran farko ba ƙarshen ne abin tsoron nawa ne manzo Allah ya gaya mana inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbuqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhula dayan ku zai yi aiki irin aikin yan wuta tsawon rayuwarsa har sai ya kasance tsakanin shi da ita babu wani tazara sai na zira'i sai littafi ya juya da shi sai ya aiki na yan aljanna ya mutu kuma ya shiga aljanna to kai baka san a wani hali kake ba mutane nawa ne musulmai suka kalla sayyidina umaru da kallo na wulakanci su musulmai ne fa suka kalle su da kallo na wulakanci amma kuma yan musulunta ya zo ya fi su eh nawa kai sayyidina abubakar ne kadai ne fa ga shi da kafiri ne ba an ana mashi kallo na wulakanci amma yanzu ya zama musulmi ma ya wuce su da hakan kaga mutum ka shiru ka bashi da Allah girman kai ba naka bane ko da kana tunanin kai malami ne wane yana saba ma Allah yana fasikanci yana banna ba naka bane wannan Allah ya ga dama ya maida kai matsayinsa ka mutu kafiri ya dawo da shi matsayinka ka mu- ya mutu mai imani to ina wanda wannan halinsa ne bai mallaki kansa ba zai girman kai wannan ma a malami zai iya magani zai iya tunkuɗe girman kai ya barinsa a da wannan an fahimci wannan to wannan kenan bayanin na da yawa ina a, ga mu takaita akan haka wannan gwargwadon haka ma duk mutumin da ya ji wannan ya yi tunani cikin wannan to iya wannan ya hana shi girman kai an fahimci wannan Allah don haka ya ishe ka sanin illa na girman kai kana jayayya munaza'a kake yi da Allah game da sifarsa wanda shi kaɗai ya cancanta da shi shi kaɗai ya cancanta da shi kamar yadda muka bada misali a farko kamar yaro ne daukar hular sarki ya saka ya zauguna kujerarsa yana ganin wannan ai ya tantance hukuma da hukunci da ladabtarwa ya san waye sarki da haka Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan muka yi da kuskure da kuma rinjayar rai Allah kuma ka daidaita mu albarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shine fadin shehu la ta takabbar ya aki kada kai girman kai ya kai dan uwana la ta sura kar kai hasada tare da karfafawa wala turayi karkarin ƙarya balik sida ila haka bari dai ka nufa ubangijinka cikin aiki wal kibru girman kan da nace kar kai imma bi ulumi ko da da ilimi ne kar kai au nasab ko da da nasaba ce karka yi bala'i ne shi ma cuta ne au zumari ko da da tarin jama'a ka ne karka yi shi ma halaka ne au fili dacin da shaf ko da da wata aiki na biyayya ne da ta faru gare ka ko ta tabbata gare ka shi ma karka yi domin shi ma halaka ne Allah ya sa an gane wannan ina ga za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu wani zama sai mu tashi daga ma'asiyatin turisi zillan kairu wa zatin turisi kibran sharru wani makaranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين